أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على فاتح الهاتم مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه حق قدره مختار العظيم كتاب الصيام كتاب عظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربولة أبي هريرة الله جل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين zala ce kada ka gabaci ramadana da ɗaukar azumi yini ɗaya ko yini biyu ga azumi wato kamar kwana biyu ko kwana ɗaya ɗauki azumi sai ka ce bar ka ɗauki azuminka kai ka yi wato ka bar kare ka ga ka kewaye azuminka ko da dai watan ya kama ko kuma bai kama ba kai dai ya sami ka kana azumi to kada kai haka nan duk manzon Allah sallallahu alaihi illa rajulan kana sun musawmun sai dai mutumin da ya kasance tun gabanin wato zuwan ramadana yana azumin sa na nafila wannan ranar kila ta zo kamar gobe ne za a ɗauki azumin sa na nafila za a ɗauki azumi ko kuma a banda gobe za a ɗauki azumi amma yana nafila ta ranar ta zo kuma ta nafilan da yake yi to shi babu komai zai iya azumin shi na nafila idan ya samu labarin ganin wata gabanin keto alfijiri to wannan shi sai ya dakantar da azumin sa na nafila sai ya juya zuwa ga azumin sa na farilla to shi ne manzo Allah ce to shi kan falisimuhu sai ya azumce shi muttafaqun alaihi an ga mukansa wa an ammar bin yasir an kafa daga ammar bin yasir radiyallahu anhu kala man samma yawman wanda yayi azumi yawman ladhi yashakku fihi yinin da ake kokonto a cikin sa yace faqad asa abdul qasim lalle hakika shi wannan ya saba ma abdul qasim zakarahu buhari buhari ya ambaci wannan hadisi ta'alikan yana ta'alikan wa wasalahu bamsatan kuma mutane biyar sun sadar da wannan hadisin ya zamanto mausulan ne yace wa sahahu ibnu huzaimata ibnu huzaimata ya inganta shi wa ibnu hibbana da ibnu hibbana wa an ibnu umar radiyallahu anhu ma qala an kabo ga dan umar Allah ya da shi da babansa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace naji manzon Allah sallama ya kulu yana cewa idza ra'aytumuhu idan kuka ga watan nan wato kun gane shi na watan ramadana mu to ku azumce shi fa iza ra'aytumuhu idan kuka gani watan wato wani wata kenan watan sallah kenan fa abduruhu to ku ci abinci fa in gumma alaikum idan tsakanin watan daukar azumi ko ku da ganin watan shan ruwa sai zaman to wani abu ya rufe muku shi ku gane shi shine fa in gumma alaikum idan wani abu ya rufe muku shi fa qadduru lahu to ku kaddartawa gare sa watan sai ku kaddarta to yanzu watan ya wanda yake mai kamawa yau ne ɗaya gare sa saboda wancan watan da ya gabata lalle ya kai kwana talatin jiya yau ne ɗaya ga wata to wannan shine to ku kaddarta gare shi da alisa bayo talatin ga wata gobe ɗaya ga wata to shi kenan shine a kaddarta haka nan shi ma idan watan sallah ya yi sai a kaddarta lalle yau kan ramadana talatin gobe ɗaya ga wata watan watan shawwal to haka za a yi muttafaqun alai an ga mukansa wala muslimu a ruwaya muslimu kita fa in gumiya alaikum idan an sha makance muku shi ya faqadru lahu 30 ku kaddarta gare sa kwana 30 wato mai wucewa kenan wala buhari amma ruwaya buhari ke cewa fa akmilu iddata 30 ku kammala wato adadin kamala na watan da gabata na kwana 30 yake cewa wala hu fil hadisin abi hurairah haka na arwaya shi buhari ta hadisin abi hurairah yake cewa radiyallahu anhu Allah dirshiya fa akmilu iddata sha'bana 30 ku kammala iddigan kwanan 30 na ainihin sha'bana wa ibn umar an karbi daga dan umar Allah dirshiya yake cewa shi dan umar radiyallahu anhu ma kala tara annasa hilalan mutane sun ga jinjirin wata a zamanin manzon Allah sallama fa ahbarat nabi suka bada labari ga manzon Allah sallama anna ra'aitahu cewa su sun ga watan nan fasamma manzala murni da cewa ai azumi fa amaran nasa manza Allah ya umu da mutane bi siyami da su dauki azumi na'am yace rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi wa sahahu hakim hakim ya inganta shi wa ibni bibana ibni hibana kuma shi ma kansa ya ainihin wato inganta shi wa an ibni abbas radiyallahu anhu an kabo ga dan abbas Allah ya dada shi ya ce anna arabiyyun ja'at ila annabi sallallahu alaihi cewa wato arabiyyun wato cewa wani balarabe ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ce inni inni ra'aytu al-hilal ni na ga jinjirin wata ya kama fa qala atashhadu alla ilaha illa Allah manzon Allah ce ka shaida ba mutar ka sai Allah qala ce na'am na shaida kada ce an tashhadu ka shaida cewa anna muhammadin rasulullah annai muhammadu manzon Allah ne fa kala ce na'am na shaida kala ce fa'azit fa'azin fil nasi ayi mutane izini da cewa ya bilal ya kai bilalu ayi mutane izini su je su dauki azumi an ta summu gadan gobe su dauki azumi na'am yake cewa rawahu hamsatan mutane bai su roce shi wasu hahu ibn huzaimata ibn huzaimata ya inganta shi wa ibn hibbana da ibn hibbana ya inganta shi rawar jaha nisa'iyyun irsalan amma nisa'i yarin ja da hadisin cewa wai mursali ne wa an hafsatu ummul mu'minin an annabi sallama daga hafsatu ummul mu'minin qalat man lam yubayyit siyamu qabla al-fajr fala siyama lahu duk wanda bai kwana da niyya gabanin keto al-fajr ba to lalle manzon Allah yake cewa wannan bai zamanto mai yin azumi ba ba shi da azumi duk wanda bai kwana ba da niyyar ta azumi gabanin wato keto alfijiri to bai da ainihin niyyarsa sai dai mutum niyyarsa ta gabata keto alfijiri na to shi kenan azumin shi ya tabbata qabla alfajri fala siyam lahu babu azumi gari shi rawahu hamsatan wa yace wa malla turmizi wan nisa'i ila tarji'i wafqihi turmizi ya karkatar da hadisin da nisa'i zuwa ga tarji'i wato rinjayar da hadisin cewa waqfu wato hadisi ne mawqufu ne wa sahahu marfu'an amma an inganta shi yana hadisi marfu'an ibn huzaimatan wanda shi ta wajen ibn huzaimata ya ruwace shi yana hadisi marfu'an wa ibn hibbana kuma kan ibn hibbana ya ruwace shi yana hadisi marfu'an cewa ya inganta wala dara kudani dara kudani ke cewa la siyama liman lam yafarud min al-layl la siyam babu azmi liman lam yafarud lahu liman lam yafarud lahu min al-layl ga wanda bai fallanta wa kansa mutum da dare duk wanda bai dauki niyyar sabata da dare ka bani keto da me idan alfijir keto to shikenan sa ta waye to wanda bai dauki niyyar sabatun da dare to baya da azumi wa ana shi radiyallahu anhu ma qalat radiyallahu ta'ala anha qalat an kabo daga nana Aisha Allah dare take cewa da ala ala alayya nabi sallama manzo sallama ya shigo gare mu wata rana za ta yi wata rana fa qalat ce hal indakum shay'un sai yace shin waya ko akwai wani abu nace a gurin ku kulna la sai muka ce da shi babu qalat fa inni idan sa'imu ada ni fa yace fa inni idan fa arete to fa to ni to ni inji manzo Allah fa inni to ni yanzu fa inni to ni yanzu idan sa'iman a yayin yanzu ni azumi niki summa atana yawman ahara sai manzo Allah ko mu shigo mana wata rana fa kulna yace da mu a uhudiyya lana haisun muka ce da shi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai muna hidiya ta dabino dambun da binu ai muna wato ainihin wata hadiya kyauta ta dambun da binu fa kala sai ce arinihi ku gwada mishi wala falaqad asbahatu sa'im falaqad asbahatu sa'im yayin da cewa mani na waye safiya ina mai azumi ne eh amma za a kawo min shi fa kala sai manzo Allah kuma ya ce rawa muslim wa an sahal bin sa'id radiyallahu anhu an karbo daga sahalu dan sa'id Allah zai ce annar rasul sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi ce kala ce la yazil la yazalu nasa bi khairin ma ajjalul fitr mutane ba su gushe cikin alheri matuka suna gargwata budin baki wala tirmizi tirmizi min hadisin abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna nabi sallama daga hadisin da ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala ce yace qala Allah azza wa jalla Allah mai girma daukaka ce ahabbal ibadi ilayya mafi sai ba gare ni yace ajalahum fidra masu gaggar budin baki wa an Anas bin Malik radiyallahu anhu kala qala rasul sallama daga Anas bin Malik Allah dira shi daga manzala sallama tasaharu ya ku mutane manzala ce ku yi sahuru fa inna fi suhur barakatun domin cikin sahur akwai albarka in ji manzan Allah salama muttafaku alai an ga mukansu wannan hadisi an Suleiman bin Amir addabi annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yake za tsara ahadukum idan ɗayan ku yayi budin baki ko idan ɗayan ku zai buɗin baki za Allah yake cewa fali yifdir ala tamrin sai buɗin baki da dabino yake fa in lam yajid idan bai samu dabinun ba fali yifdir ala ma'i sai ya buɗin baki da ruwa domin su ruwa fa innahu dahurun masu tsarkakewa ne ga baki rawahu hamsatun wato mutane da suka fitar da shi wasahahu ibn zimatan kuma wato ibn zimata ya inganta shi wa ibn hibbana kuma ibn hibbana shi ma ya inganta shi wal hakim da hakim na'am da hakim وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله سلم يا هنا أن الوسال yin misali wato ta zarce da azumi mutum ya ɗauki azumi ya zan bai yi sahuru ba kawai ya zarce kawai ya ci gaba da yi dare ya zo ya wuce lokacin da ana azumi wato kwana uku ake ana azumi to sai akan zo wajen sahuru sai a yi sahuru to shine wasu su haga manzo Allah sallama baya sahuru sai suka koyi wannan saboda shauƙin su da duk abin da manzo Allah sallama yayi in suna iya yin shi za su iya kwatanta su kwatanta su yi shine sai suka dinga yi sai manzo Allah ya hana mutane da yin hakan saboda wato gujewa halaka ko kuma faruwa wata matsala wadda za ta iya zuwa ta haifar da wato illa ga rayuwar ɗan adam to wannan kenan sai ya ce faƙada rajulun minal musulmi sai wani mutum daga cikin musulmi ya ce fa'innaka tuwasil ai to kai kana yin tazarci ya rasulullah ya rasulullah ya manzan Allah faƙala sai manzan Allah ce fa'ayyukun misli a cikin kuwa ne ne tamkata kaga manzan Allah salama a hadisin nan da muttafaqun alaihi Buhari da Musulmi sun roce shi nan yana tambayar sahabbai a cikin ku wane ne tamkata ayyukum misli cikin ku wane ne tamkata inji manzon Allah sallallahu alaihi ayyukum misli cikin ku wane ne tamkata wane ne tamkata inji manzon Allah inni abitu ni ina kwana yudi'imuni rabbi ubangiji na na ciyar da ni wa yasqini kuma ubangiji na shi ke shayar da ni falama abau yayin da suka ƙi wannan hanin da manzo Allah sallama musu an yantahu wato shine falama an bau falama abau yayin da suka ƙi an yantahu ga abin da ya hane su wato shine anil wusali daga yin tazarce din wasalla bihim yawman sai ya zarce da su a wannan yin a wani yin summa yawman sannan kuma ya koma zarcewa da su a wani yin summa ra'u hilala sai aka ga jinjirin wata ya kama wato na ainihin shan ruwa wanda za a daga shi sai a je a yi sallah to shi ne manzan Allah salama ce yake sai faɗa musu da cewa faƙala sai manzan Allah ce lauta a har lala lazirtukum da a ce jinjirin wata ya yi jinkiri wato watan bai fito ba da zan ci gaba da zarcewa da ku in kicin abinci ku gani idan kuna iyawa shisa duk mutum ya ce zai iya yi da manzo Allah ya yi to wannan mutumin ko wane ne ƙarya yake yi sai dai ya iya kwatantawa amma ba zai iya da manzo Allah kaga nan su sahabbai suka samu dama suka yi yau suka yi yinin yau sun yi gobe suka yi manzo Allah ce inda wata bai kama ba da sai na ci gaba da zarcewa da su ba a ɗauka sahuru a tai kaga kenan ba za a iya yi da manzo Allah ya ba sai dai mutum ya kwatanta ya dai shi ne ke cewa lauta a harar hilalan da jinjirin watan nan ya jinkiri bai yi saurin wato ainihin bai fito ba lazidtukum da na ci gaba da daɗa muku wato ta zarfin azumi kalmun kalmunakali kamar yadda suka musu wato hannuwa ɗin haka nan shi ko da ya ci gaba da yi musu shi kuma daɗa musu wato ainihin ta zarce ɗin shine kalmunakali lahum shine abau kamar dai ya musance su ne ga kamar ya tuhume su ne shine kalmunakali kamar dai ya musance su ne wato ya tuhume su ne wato hina abau an yantahu yi da yanda suka ki wato hannuwa da wato wannan hannun da ya musu muttafaku alayhi an ga mukansa wa anhu radiyallahu anhu an karbo gare sa radiyallahu anhu Allah da shi kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallama yake cewa man lam yada qawlu zur wanda duk bai bar zancen ƙarya ba wal amal wal amal bihi da aiki da ƙarya wal jahal da kuma bai bar wauta ba yana da azumi amma bai daina wauta ba to fa laysa lillahi hajati to lalle Allah tabaraka wata'ala baya da ainihin bukata baya da ainihin bukata da azumin sa wato ba wato abin da ke Allah bai da bukata da azuminsa a nan malamai suka yi magana to wai shin azumin shi akwai ko ku a azumin babu ana nufi a nan Allah bai da bukata da azuminsa ya dai ba da farilla kai amma yadda wato Allah bai son azuminsa ya dai azumin amma malamai ya dai ba da farilla ya dai sauki farilla a kan kansa amma ba a ce azumin ya lalace sai ranka ba sai dai wato irin yadda ya kamata ya bawa ya wani abu sai Allah ya so shi bayan sakamakon ladar da zai samu sai zan Allah ya so ka kamar yanzu kila misali ka yi wa mutum wani aiki ya baka sakamakon lada to amma idan ka je wajen aikin kila sai ka yi mishi wannan aikin yadda zai ji ma abun ya ji son ka ka ga abun ya da kenan bayan sakamakon lada zai baka jeje yana son ka to shine malamai suke ganin cewa to abin da ake nufi a nan filasa lillahi lahu wajatan Allah bai da bukata wato bai da soyuwa da wannan aikin nashi ka ko ga bawa shi ko abin da kamata a ce yayi don aikin da zai yi yayi aikin da wato zai samu soyayyar Allah ne shine cikin magana na yake cewa fi an yada a da'amahu a cikin barin abincinsa da kuma masharabahu da kuma shansa wato Allah bai da bukata bai da soyuwar barin cin abincinsa da kuma shansa رواه البخاري وابو داود ابو داود واللفظ له لفظ وعن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga nana Aisha Allah dare ita ce kana nabi sallallahu ya kasance annabi sallama yuqbalu yuqbalu wa huwa yana sumbatar sashin iyalinsa alhali yana mai azumi shi wato sumbatar wato wani bawan Allah nagartacce ko ba irin manzan ko ba irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka yi shi ne matsayin tausayi ba wai don sha'awa ba ne balantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi saboda Allah ya aiko shi a arsalahu rahmatan linnasi Allah ya izo shi matsayin rahama ga al'ummarsa to saboda haka ne yasa manzon Allah sallama idan abin da ke faruwa iyalansa dukkan abin da zai musu matsayin tausayi ne da jinkai da rahama ne tunda makusantansa su ne suke fi kowa wato an ce ka kyautata ma wato alhilita to mafi kusanci gare ka kamata ka fara kyauta to shi kuma Allah shi sa mafi kyautato tausayansa da jin kansa iyalin su su fara wato amfana da shi ya bayan dukkan halittar su amfana da shi wannan kila na dake cewa wa yubashiru kuma yakan yi wato yubashiru shine wato tadasmi shine rungumar sashin iyalinsa kuma alhali duka tausayi ne dai wannan huwa sa'imun wanda yake kuma alhali shi yana mai azumi wanda ba ko ba matansa ba wannan su a larabawa shi rungumar jiki ba wai wani abu ne wanda yake yake danganta ko alakanta wani sha'awa ko kuma harka ta sha'awa domin zaka ga mutum ma ya dawo daga tafiya diyar shi babba ya sun rungumi juna jiki da ita a kasar larabawa to wannan su a gare su ma wani abu ne tausayi wani abu ne tausayawa kawai shine a gurin su to yakan wannan walakinnahu kana amlakakum irbihi sai dai shi cewa wato in ji wato mai ruwayan wannan hadisi na na na aisha sai dai shi kuma shi manzo Allah ya kasance mafi mallakar ku ga sha'awarsa wato shi ya kasance mai mafi karfin mallakar shi ga sha'awar shi ba kamar yadda wani yayi abu kaɗan ba sai iya bijirin shi sha'awar shi to shi manzo Allah sallama ba hakan nan bane wanda ma hadisi ya tabbatar mana cewa duk rayuwar manzo Allah suka yi da manzan Allah sallama wato kada ka yi tsammanin wani abu na harkar wai ta ce a rayuwarsu ba ta ma taɓa ganin wato abin da shafi yanayin jiki na al'auran manzan Allah sallama ba duk rayuwar su ke da manzan Allah har suka tsari saboda ka ba wani abu ne wanda za ka iya jinganta shi duk abin da aka faɗa maka ba wai abu ne wanda ake duk abin da ake don tausayi ne tausayi ne kawai a koya maka yadda ake tausayin halitta ne musamman wanda yake makusancinka yake cewa وأن ابن عباس رضي الله عنه أن كربوك دا عباس على ذره دبع بنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم منزع الله صلى الله عليه وسلم أحت جمع وهو مهرم منزع الله ياي واتو أينهم كهو ياي أحت جمع وهو مهرم الهالي ينا da har haramin aikin hajji wa ta jama wa sam kuma za Allah ya yi kaho kuma yana da azumi wato kinan mai azumi zai iya yin kaho idan ya samu wani jimuwa wadda zai iya dalilin a yi mishi kaho to zai iya kaho rawahu buhari buhari ya roci wannan hadisi wa an shaddad bin aus an annabi sallallahu alaihi wasallam an karɓo daga shaddadu ɗan ausin daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ata ala rajulin bi baqi manzan Allah ya zo ya riski wani mutum a baqi wato a wato wani wuri da ake cewa baqi'a na inda wato wato makabarta take ta baqi'a take ta sahabbansa nan kusa ga masallacinsa ne wato malamai suka ce wurin bai da nisa da daga masallacinsa bai ta kai kilomita uku wurin daga masallacinsa to shine yake magana a kansa alhali yake cewa to kuma ya lokacin manzo Allah ya sami wannan mutum huwa ta jimu fi ana mishi kaho shi wannan bawan Allah alhali yana kaho shi wannan bawan Allah fi Ramadan a cikin watan Ramadana faƙala ce a faɗarul hajimu wal mahjumu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa